إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na rajab hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da daya ku biyu ne ko biyu ga wata na hudu shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasi na 173 a cikin littayi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز درس نتري دسبعين ها تري دسبعين دبيو ها دوكني دوكني تري سبعين دوكني تبص إن شاء الله درسنا تري دسبعين دوكني إن شاء الله أنا توبة هولي بقى amma mun yi ku to wanda mato shi ya ture ji lalle ba haɗi ba amma dai an yi karatun ko eh karakar sai mun 173 ne insha Allah eh za mu tashi asar al-harb maganar kamammu na yaƙi musulunci mai shiryawa wanda aka kama a wajen yaƙi waman su biya minan kuffar fahuwa ala darbain wanda aka kama a wajen yaƙi na kahurai bugu biyu ne ma'ana kala biyu ne darbun ya kunu raƙiƙan bi nafsi sabai wuhumun nisa wasu biya kashi na harko yana zama suna zama bayi daga an kama su sun zama bayi kai tsaye kama mun yaƙi wannan su ne annisa wa biyan mata da yara don su ba kashe su kuran sun zama gaman ganima ne li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam na ha'an katalin nisa'i wa biyan saboda annu sallallahu ya hana kashe mata da yara a wajen yaƙi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsimu sabaya kama yaqsimu al-mal annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba kamamin yaƙi bayi kamar yadda yake raba sauran dukiya ta ganima haka ake raba su yadda ka an kama shi ya shiga layin bayi don mata da yara su ba kashe su wa darabun la yuraqu bi nafsi sabai amma wani bangare kalan na biyu su ba sa ba mai da su bayi kai tsaye daga kamawa wannan su wane ne ya ce wa humur rijalul balighun su ne mazaje kuma balagaggu aka kama su a wajen yaki su wanda mai sai aka raba su da mata da yara don su mata da yara kai tsaye ba kashe su su sun zama ganima amma maza balagaggu wal imam mukhayyarun fihim bain al-qatl wal istirqaq shi maza balagaggu liman ko shugaba iya da zaɓi ko ya kashe su in ya ga abin sai kai tsanani ko ko ya maida su bayi amma abin iya hannun shugaban tahiya imma alqatal imma istirqaq ko kuwa min da su bayi wal man ko kuwa kurin ya musu kyauta ci kutai kurin kudiya ne ba bukata komi ba kashe su ba mai da su bayi kurin kutai antum tulqa kamar da mai yawa mutanen makka wal fidyati bin mal aw rijal kuma iya da zabi misali abokan gaban mu ne mun kama sojojinsu to za a zo ko wani soji guda ku ba mu kaza mu bar ku yawan kuma jika kaza ko miliyon kaza mu bar muku mutanen mutumin ko kuwa a ci awur rijal ko kuwa kuma akwai mutanen mu a hannunku yan to ayi masanyan fursuna ko ba mu namu mu ba ku naku ta ana yi ku dona abin an bar shi ga damar liman abin da ya ga ya dace ko ya kashe wanda ya kama ko ya mida shi bawa ko ya sake shi kyauta ko a bada kuɗi ko a canji da wasu da mutane ya fa'alu min zalik ma fi masalaha duk wannan imam iya da dama shugaba ya yi abin daga shi ne masalaha abin da zai gyara musulmi shi zai yi ina kofa buɗe ka ƙala ta'ala makalin nabi an yakun lahu asara hatta ya sukuna fil'ar da kai bai dacewa ga manzo a ce iya da kamamin yaƙi har sai ya zub da jini a saman ƙasa a yana magana nan abin ba kamun kamun badar ne ko da manzana sai sallama aka bayan aka nemi shawara amma a amci kuɗi amma a kashe su amma kaza dai wanda abubakar abubakar ya bada shawara ta amci kuɗi umar ce a kashe su wanda ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya bada goyon baya ga maganar umar da kashe sun akai to a takaice dai nan kaga annabi an ce bai kamata ba ya amshi fansa a ce iya da kamun iya da kamun yaki har sai ya bada tsakani ya bada tsoro ya zubar jini a wancan zamanin wannan shine hujjar cewa magana liman iya da damar kisa وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة واسترق بني مستلق haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe mazaje na banu qurayza wanda yahudawa da suka yi yaudara suka warware alƙawali suna kewayen madina suka gama baki da mushrikai da yau sauran yahudawa da sauran larabawa gama gar aka gama aka zo aka wa musulmi kohoro goma aka kewaye su wanda dai suna cikin kuma alƙawalin zama lahiya da shi wanda bayan Allah ya watsa azab Allah manzo Allah har ya ajiye ya shigo gida ajiye kaya manzo Allah sai malaka jibril ya zo ce maza maza idan kun ajiye malaiku ba su ajiye ba maza maza ku kama hanya ku bi su har gida wani kureza wanda an je an zagaye su sun kai yanda za su bayan da yan kwanaki suka mai kauya yanzu kuma abin da za a yi nan dai hukumci da aka musu wanda manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya nema mai kuke nema suka ce sun yarda a kawo sa'ad bin mu'az lokacin yana jiya a masallaci na abin da yau kana a wannan yaudara ta su azab ya ji ciwo iya jiya su suna ga alakarsa da shi suke garcewa an yi musu hukunci hukuncin za su amince da shi kuma zai musu hukunci mana mai sauki aka je aka zo da sa'ad a nan asalin kaba abin makaranta da juma'a wanda manzala da suka zo annabi ya ce ya ce musu umu ila sai da kun ginan ko ku tashi ga shugaban ku shugaban na cikin kabilan madina ya zo annabta ku je ku tare shi ku sabko shi da kan jaki a nan da aka kawo shi ne me ya kawo shi yi zawa ya yi hukumci ga banu koreza annabi da aka sarki shi ya to sa'ad ga abin da banu koreza suka ci duk abin da ka yanke mai kaga za a yi da su ga sanar da su mai kauya mai kaga za a yi da su sa'ad ya ce ina ga abin da za a yi duk wani wanda ya gashin gaba mana baligi na maza kurin a kashi kasuwa ta badu kureza a kashe shi a yanka kowa ya san maganin yaudara a kashi kasuwa duk wani wanda ya balaga mata da yara kuma maganan bai da ya kare wani hukumcin manzana sa ya ce sa'ad sa'ad ya yi hukumcin da aka yi a saman bakwai haka za a yi duk annabi aka aka yanka maza a kasuwa haka aka yi wani kureza ba ya ce kuma wasu tarak da mustalak kuma annabi da ya kama su su ma yahudawa ne annabi ya maida su a matsayin bayi a daga aka samu safiya ce na gani a cikin matan shi ke na aka maida su bayi aka raba su ganima wa manna ala abil as bin rabi' wa sumama bin asad wafada asra badar bimalin wafada rajulaini min ashabi bi rajulin min al-mushrikin min bani aqil duk wani abin da aka ce annabi sallallahu alaihi yayi yayi baiwa a Abul As mijin Zainab da ya biyo mushrikai aka zo aka yi manzon Allah a Madina mijin da yake ne amma aka zo da shi ya ga baban matar shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka sai aka kama shi a hannu duk wanda karshe dai har ita diye tana makka ta ba da wata zo wata sarka ta kawo da yanta da mijinta kun baban ta aka zo aka a wancan zamanin ba hana ba alimi tsakanin mushriki da musulmi shikenan annabi da aka kawo sarka sarka ce ta Aisha ta Khadija abin koya ne bai tausaya yace in kun so ku saka mata mijinta amma muna alƙawarin zai mai domin diyata ya kata mana Madina kina daga shirga annabi ya kama shi amma annabi ya sake shi kyauta haka su Muhammad bin Usal wannan mushriki mai shugaba na banu na Yamama wanda ya hoto aka kama shi ya hoto rot aka kama shi aka kaji masallaci na Madina wanda dai kisa ce doguwa bayan kwanaki annabi ya zo ya mai ya sumama me kace ya magana kan addace ya rasu ya ce ya Muhammad magana hawa magana musulunta babu ta magana musulunta babu ta in kana so idan ka kashe ni ka san ka kashe mutum mai kima idan ka yantar da ni in kuɗin ka san kuɗi ko don a baka in mi gaza komai za a baka ka san kuɗi in kuma ka bin baiwa ka san kawo mutum mai karamci baiwa ku zaɓa ma magana musulunta babu ta ko a kashe shi ko a biya kuɗin da ake so ko a bashi kyauta amma magana musulunta babu ta karshe dai haka annabi ya je ya zo ya sama kai fa kai sama ma yace ina nan ina nan ba magana masanunta ko ka kashe ka san ka kashe mai jini ko duk ka san dukiya baka abin da kake so ko kuma ka sake na kyauta ka san kawo mutum mai karamci kyauta kurin karshe dai iya ga abin iya masallaci kuma a darme da abin da ake iya ji iya gani abin da ake a masallaci da mu'amala iya kallon rayuwar musulunci karshe dai karshen lamarin bawan Allah ya musulunta ya ce ya rasu ya ce ya muhammad ya ce da duk duniya ba wanda nake ki kamar kai duk duniya ba ga nake ki kamar garinka madina amma yau babu da wace duniya da farko ce babu nake ki kamar addininka yau an waye gari addininka shi mashi sayo addini gare ni kin nake maka yau kai da mashi karshe dai har garin karshe dai wannan ya musulunta kuma ya ce yanzu mai zan wa addini mazan ka je kai abin zaka iya ashe har dora mutanen marka ambargo ya ce daga yau an ƙara kai a shawa abinci da garin shi su suna suna sha abinci suna kamar kamar a ce misali kare ya kai nigeria yanzu za a yi nigeria ko an san duk abu mahiyawa daga doya da doya daga oro ilo sha kawa to kenan wannan abu sai ya sa ƙurashawa suka shiga matsala suka damu iyakar suna samu ƙarshen lamari dai aka yi tawaga daga can maka aka zo wajen manzana madina ya muhammad wannan mutumin naka ya galla zama a ɗumma ka ɗiyanka ne ‘yan uwanka ne ka tausaya to annabi ya wasu ma magana ya ɗan saka musu ya ɗan saki ambar gogin daga ce dai to annabi ka kyauta ya bar shi annabi kyauta musulmi ta yi ƙarshe ba annabi zakon haka kamamman bada shi ma bayani ya gabata dukiya kuɗi aka bada kowa ‘yantar da shi haka ya taɓa ‘yantar da mutum biyu mana ya ba da wani mushriki mana aka ba shi mana mutum biyu na shi musulmi don abin yawan annabi ya ga ta kurin ya ce wa karkala ta'ala fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbu riqab hatta idza askhantumuhum fa shaddu alwathaq fa imma manna ba'du wa imma fida hatta tadal harb awzaraha wannan aya ce ka ta qur'ani Allah ke cewa idan kuka gamu fa idza laqitum alladhina kafaru idan kuka gamu da kahurai fa darbu riqab ku bugi wuyan Allah ya ga muku mabugata su hatta idza akhantumuhum har idan kuka lallasa su kuka karya su fa shaddul wathaq ku tsananta wajen ku darme su da kyau dan kasa gudu ku tsananta darme bayan kun kashe kun darme fa imma mannan ba'd wa imma fida ko daga baya ku sake su kyauta ko a ba ku fansa ta yantar da su a ba ku nan kudi kanin da Allah ya ta kaina haka za ku yi yaki aje kai mana har guda ta kwanta ka kenan magana ce kenan akwai zabi ko yantarwa ko biyan kuɗi sai asalab asalab asalab me asalab asalab shine an ana yaƙi sai a ce duk wanda ya kashe mutum kayan jikin shi naka ne ko dabba shi ko wani kayan matsara da kisa na yaƙi wannan ake duk an duk wanda kashe kai mutum ko wannan kayan jikin shi da kai wannan naka ne kai wanda kashe shi shi na salaf annan salasa wannan kuma yarjin shugaban wani lokaci kuma yakan yakan ce haka a yau yaƙin yau duk wanda kashe mutum kayan shi na shi ne kun ba kullum ne ba annabi shugaban din haka nan shine wannan ruwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qatala qatilan falahu salabu wanda ya kashe wani mutum a wajen a wajen yaki yau duk abin da yake jikin shi nashi ne wa huwa ma alai min thiyabin wa hulin wa silahin wa kaza dabatihi allati qutila alaiha wannan duk abin da yake jikin shi na riga na tuwa kayan ado ne da makamin shi ne hatta da dabbar da aka kashe kanta wanda ya kashe shin shi za a ba shi na salam sai algana mai matsan gani ganima a cikin jihadi musa biyalla wa tuqsamu alghanaim ba'da dhalik fayuta arba'atu akhamasiha liman shahidaha liman shahida alwaqa'a lirajil sahamun wa lilfaris thalath ashum yace wa tuqsamu alghanaim ba'da dhalik bayan an kare yaki za a raba ganima fayuta arba'atu akhamasiha liman shahida alwaqa'a za a raba kashi hudu cikin biyar kin ganima kashi hudu katsan kem kin ganima katsan kem katsan kem a cikin hudu aka raba ta gida biyar hudun shine ake rabawa wanda ya je wajen yaki lirajil wanda ya je da kahoshi ba shi da dabba sahamun za a ba shi kaso daya walil faris talata ashum wanda ya je da abun hawa za a ba shi kashi uku biyu na dabba shi ɗaya na shi kowa san doki abin da yake ciwo ka san ton doki abincin doki an gama shi da kai da bai labarin mai doki an kuka ci ɗaya ci ɗaya ci biyu kenan yadda yauni doki sai aka ba da wajen rabo ya raba gida uku in mai doki ne misali jika uku aka ba da kawai jika guda mai doki ya ba jika uku eh duk doki dabu da kashi kashi yana da kashi biyu naka an kuma doki yaje da doki shi da shi ya ba shi kashi uku ta ba shi hira shi ka guda doki shi shika biyu ya ta da shika uku kai ka ta da shika guda kai dan kawa misali dubu daya mai doki misali dubu biyu doki dubu biyu gare shi in ka je da dokin ga baka dubu uku sai ya ce wannan ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala qala ta'ala wa alamu anna ma ganantum min shay'in fa anna la khumsu wa lirrasul zuwa kashi duk abin da ku samu na ganima Allah yana da khumsin shi khumsin Allah da manzon shi kenan khumsi ake warewa wannan shine a yau zama ce misalin na baitul mal manzon yana raye shi ke dauka ya ware a cike yake hidima da duk wani ahlul bait da wasu annaka taimaka musu da wani dan tafiya in yazo kashe hudun wannan shi ake warewa ya arabawa wa suka je wajen yaki wa an ibn umar qal ra'aytu al-maghanim tujza khamsa ajza thumma yushamu thumma yushamu 'alayha fama kana rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu yatakhayyar ibn umar ke cewa naga al-maghanim tujza khamsa ajza'in ana raba ganima kashi biyar kaso biyar sun mai su hamu alaiha za a yi kenan za a yi rabu akan wannan kashin biyar fama kana zai zama fa lahu ita khayar kenan bangaren biyar na na biyar kin shi manzala ke doka da shi yake me yake kamata yayi ya raba kyauta ya waye abin za a yi da a ciki yake yi amma gida biyar ake rabawa wa an wata ruwaya ta ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أسهم يوم خيبر للفارس ثلاث أسهم وللفرس سهمان وللراجل سهم مدان صلى الله عليه وسلم يا رب غنيمة خيبر للفارس وانديك يسمى معنى دوكي ميدوكي هي ثلاث أسهم إنا دا كسوء وللفرس سهمان كما دوكي إيا دا راقم إيا دا إيا دا كسوء بيو وللراجل سهم kuma ɗan awa shi kaso guda gare shi wa ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam أعطى الفارس ثلاث أسهم أنا ثلاثة ميابا دم محي كسوء كنا دناش دن دبش قلا بيو وأعطى الرجل سهما يبا دقوا كسوء قلا إنك أبا أكتشان كأدم سلام amma duk da haka sai ke cewa wala yusham illa liman stukumilat fi khamsu shara'i magana kaso da aka yi raba dukiya ga mana ganima ba a raba ganima sai ga wanda ya cika sharadi biyar ko da ya wajen ba a rabo da shi sharadin farko al-islam ya zama to musulmi ne ko da kahul ya bi ku ba a raba da shi walbulu kuma ya zamanto ya balaga ba raba da yaro karami wal aqal kuma da hankali ma ku da hankalin shi wal hurriya kuma yanci ba dan ba dan gidan bane mana ba bawa bane ba da ne wa dhukura kuma da kuma namiji ne ba mace ba kaga mata suka iya zuwa jiya fasama da likita amma ba a masa rabo irin rabo da ake ba mayaki fa in ikhtalla shartun min zalik in aka rasa wani daga cikin wannan sharuɗa baka gama sauran guda biyar ɗaya aka rasa rudika rudika lahu wala yusam za a ɗan dai ɗan yaba mashi da bashi abin da aka bashi na kyauta a doka a cikin bashi wani abu amma ba a rabo da shi amma a cikin abin da aka samu aka bashi ɗan wani kaso a ce ga wannan kai ma ka ɗan taɓa ya ce wala yusam ba li'annahu laysa mimman yajibu alayhi jihad domin bai daga cikin wanda jihadi ya zama wajibi kan shi an umair maula abdullahi qal غزوت مع مولاي يوم خيبر وانا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمه ووطيت من خلثي لمتاع سيفا وكنت اجروه اذا تقلدت amma umar yake cewa asalin da bawa ne yace mun je yaki tare da shugaba na mai gidana yakin khaibar wa ana mamluk ina matsayin bawa a wancan zamani da aka kare duk abin da aka garaba na khaibar falam yi kusamli min ganima ba a raba ganima da ni ba amma duk da haka wa wudidu min khulsi na mata isafan cikin kaya haka da ake dauko a gida kayan daki na gida an ban wani al khulsi asalin kamata al asas asas al bait an ban saifan an ban wata takobi wa kuntu ajuru idan taqadatu in ganin tana da abin rataya mai tsawo in na sa ta hatana jan kasa mai mance take na ka bashi kenan ba a rabon gani amma dan kaya ka ana ya bashi abin da ka bashi wa an ibn abbas qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaghzu bin nisa fayudawina al jarha wa yahdayna min al ghanima fa amma bisamin falam yadrib lahun yace dukkanin ruwayoyin abu da daman dai inganta ne ya ce bin abbas ke cewa manzan sallallahu sallam ya gazu bin nisa iya zuwa wajen yaƙi da mata fayudawi na da jarha aikin su fasima suke su suke yin jiya ga wanda suka ji ciwo ka hujjar ka yaka yaran mace tana iya jiya tana iya zama likita kuma kaka ce kai kai arsana ba taɓa ka ka ci amu wani suna wata ta kama ko ta maka fata makonan akwai sun da ka sahabbai wani sahabbai ne yawan ganawa manzanin sahabbai ne kuma matan suke su suke masu jiya su karme su gyara a wurin yaƙi kuma kenan darura ce an san abin da kenan darura kenan sukan yi ka hana su ya ce sukan yi fayudawi da jarha suna jiya suna magani ga wanda suka yi rauni wa ya hazaina min al-ganima kuma sukan samu wani abu daga cikin ganima ba ba su irin na maza amma akan dan ba su na su ma dan jefa musu listaba eh su ba su ba ma raba irin rabo na mayaki da su eh dai ba su dan wani abu a ciki haka fa amma bi samin fa lam yadrib lahun amma wajen rabo ba a rabawa da su daidai da maza masariful khums an yi magana za a raba gida biyar a raba kashi hudu shi wannan ɗayan cikin biyar an san kimkin yaya ake da shi wa yuqassamu al-khums al-baqi ala khamsat ashum wannan kaso khumsi da aka ware shi ma ana raba shi gida biyar samun da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusrafa ba'dahu lil masalih manzala yana raye ne wannan a kashi da aka raba aka raba gida biyar sai a bashi wani bangare a ba manzo Allah wani bangare na biyar kin kuma saura za a diba maslaha ta musulmi a ga abin da ya dace a yi da ce wasu hamun da zai da ƙurba akwai kaso na dangi na ma'ana dangin shi su ne banu hashin banu mutallin dangin shi wasu hamun da letama wasu hamun da masakin wasu hamun da ya bana sabi kaji abin da ake a ba an da misali akwai ahalar bait shi kaga su musu zaka amana shine ana ke wasu ahalar bait ai ruwan ake ake taimaka musu mabukata ne a ciki ake raba mahal bait kuma marayu a ciki ake asusun taimaka marayu haka wani mai karamin kari ya bukata agaji a ciki ake yi haka dan tahiya dan bulagoro na kirki na gaskiya in ya zo an ga gaskiya ya bukata agaji a ciki za a yi a nan akwai ƙarya mu wannan yan wani bai sani ba ci zai bulagoro kuma ƙarya ce kawai yanzu abin kamar kasuwa an zo nan wani zo aikace nan mun zo an ya nemi agajin an gama kudi na ji guta na iya warin giya nan iya warin giya wallahi na cakulo shi ta kawo kudin mutane hudu su hudu kudin hudu kudin na mai duba a casa ke spon shi maza an giya ne warin giya ke wallahi nan kowa an kada kenan da mutum na adama ba su ne ba ko adama ya adama ba zuwa ga an bada ne idan je kudin je kudin iya warin giya jir giya warin giya girke wallahi amma za a ta ta magana dan bulaguro ne to wani abun ko ya sani sun zaman to yan ka sun bi da mun kasuwa gurin Allah ke yi kenan wannan iya karantar da mu cewa a in yanzu misalin da akwai abin shi shi aka ce kenan asusu trezor eh a ce keskin ta yadda aikin al'umma a cikin wannan duk abin da ake yi in ta kama agajin ne alibaitikin ne su marayun ne talakawar ne dan bulaguro a cikin ake ɗauka a yi ya kawo hujja cewa ƙala ta'ala wa alamu anna ma ganantum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil aji Allah ce wa alamu ku sani anna ma ganimtum min shay'in da wani kuka samu na ganimar yaki fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul Allah ke da khumsin shi ke daya cikin biyar da manzo na Allah kuma wa lidhil qurba wani yatama wani masakin wabin sabi a kenan kasu biyar kenan wannan haka ake da ganima in ta samu alfai'u ita bambancin fai'u da ganima zai maka bayani ga shi ta'rifu mai alfai'u ya ce alfai'u ma'ahudun min ƙaulihim fa'a idza raja asalin kalmar ta hoto daga fa'a misal abu ya koma raja'a shine daga fa'a shine daga alfai'u shar'an a shar'ance aka ce alfayu huwa ma ukhidha min al-kuffar min ghairi qital kalmal allazi tarakuhu faz'an min al-muslimin wal jizyati wal kharaj wal amwal allati yamutu anha man la warisa lahu min ahli dhimma a shar'a aka ce alfayu huwa ma ukhidha min al-kuffar min ghairi qital shin duk abin da aka karba a wajen kahurai ba tare da an fafata wajen yaki ya ka misali kalmalin da zai tarku fasa min musulmin kun tun karo suka tsorata suka zuba da gudu suka bar garin ko suka yadda makamansu da wanda kuka samu a wannan gari nasu fai'u ne don ba buga aka ba haka jiziya tana ciki tana cikin fai'u karo da suke biya ka ku yaƙe su kun zo yaƙa su suka ce kwace ko ku musulunta ko ku biya jiziya ko mu yaƙe ku suka ce sun za su biya jiziya suka amince to jizya ma za a sata cikin layan fai'u haka nan haraji asalin misali kahure ne na amana za a ɗora musu wani kuɗi da za su biya imma misali suna a ƙashin daular sinamiya suna wani aikin gona ko noma kwacin za su shigo su kawo kaya a ɗora musu diya ko karo muke cewa karo wata diya za su ba musulmi haraji kenan in suka ko noma suka kowa zai hudda ya bada zai ba daula kaza wannan ana kiransa duka sa cikin layin fai'u wala amwal lati yamut an hamala wa lahu min qanazin ma misali ka arzima ne wani arne ne ko kahuri yake cikin ma zamani an bashi kariya ta zaman lahiya ya zamana ya din shi to yanzu he mutu bai da dangi ka dauki duki a sa cikin bai ta sa cikin bai ta mata kuma alfai'u to wannan abinda liman shugaba ya gani me zai zama ga kaushe Allah to yace aqadu dhimma ta zuro shi aka tafi ita za mu ga ba matsalan fai'u kurin abin da shugaba ya ga ya kamata shi za yi ba mata rabo na ganima yanzu ta yaya ake samun ahalin zimma ya ce aqadu zimma az-zimmatu hiya al-ahad wal aman aka ce al-zimma wani shi ɗauka wani alƙawali da ba da kariya ga wani wa aqadu zimma huwa an yuqirra al-hakim أو نائبه بعد أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة يا أكي أنا أهل الزمة يتي وهو أن يقر الحاكم أو نائبه شيني شوغبا غبا ko mataimakin ko wakilin shugaba ya tabbatar da ba'ad ahli kitab wasu cikin ahli kitab ya ba su dama ya ba su kariya ahli kitab kawure ne ahli kitab ne ko da wani kawuri ne a ba su kariya su tsaya ala kufrihim su yi kawucin su su yi shirka su mana su yi bautar isar su ko abin su dai su yi addinin su amma da sharadi biyu kuna cikin daular islamiyya za ku biya jizya shine sharadin biyu na farko an yi mutu jizya su biya karo za ku biya miliyan kaza shika kaza a shekara mutum shekara ɗari wa an yi latazimu a kan islam fil jumla kuma za su lizimci duk abin sun ce ɗora duk da misali duk da sata a cikin musayan ke mai hannu duk da zana kashe shi za a mu kashe ake haka za muku suka yarda a jumlace suka yarda da abin da musulunci ya kawo na doka an za mu ce shi kenan duk wanda ya sata za mu yanke hannu wanda ya zana za mu kashe shi in iya da armi akan haka suka amince ya ce wal asalu fi hadha aqad asalin samu tushen irin wannan kulla amana qaulullahi ta'ala قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يترجز عن يدهم صاغرون wannan su ne ake magana kansu Allah ce ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira wala yi harimuna ma harama Allah rasulu ba su haramta ba abin da Allah da mazin suka haramta kuma wala yi dininu dinar haƙ ba sa addini addinin gaskiya wannan minan ladina utul kitab na wayanda ba aka ba littafi ma'ana ahlul kitab duk da an san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sauran mushrikai ma irin wannan amana ba hayar kitab kin ba kenan haka za a yaƙe su hatta yutul jizya har sai sun ba da jizya a yadin musaki suna maikawa cikin halin kaskanci ke da mun sa kashin dole islamiyya ya abin da aka yanka musu za su kawo su maika haraji haka aka ɗora in na san zama kan addininsu mujibu hadal aqd abinda wannan alkawali kulla amana ke wajabtarwa daga an yi shi ya ce wa'iza tamma aqadu zimma tarattaba alai hurmatu qitalihim daga an sa hannu an yarda da wani jejeniya to daga nan nan abinda zai biyo baya an haramta yakar wannan kahore ba ya kashi wal hifaza ala amwalihim za a kiyaye dukiyoyinsu na dabbobi na abu ne dan dukiyarsu za a kare wa siyanatu aradihim kuma za a kare mutuncinsu ba a ci musu mutunci suna cikin amana wa kafalat hurriyatihim za a kare yancinsu na diya ba mu da su bayi wala kaffa an adahum duk wani abu da cutarwa za a kare ba ta wasu amma kuma sai su yarda da dokokin musulunci za a kawo yace wannan magana ya yi ta لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فقال أنه صلى الله عليه وسلم يا يكي يتي ودأي تكين جاغور زيته يتي إذن كغم دا أبكان غابانك نمشركي da farko ka musu kira zuwa ga ababai guda uku aw ta khisaran ko ta khilalun dai abuwa ababai guda uku fa ayyatuhunna ma ajabu faqabil minhu daga nan da yake abun sanan ko mu'adh bin jabal yaman ne ko duk wanda suka karba maka daga waɗannan ababai guda guda uku ka karba wa kufa anhum ka kame taba su kaka taba su na farko du'uhum ila islam ka musu kira zuwa ga islam fa in ajabuk in suka amsa maka musulunta faqabil minhum ka karbi musuluntar su wa kufa anhum ka kame daga yakas fa inhum abaw in suka kiya fasalhum jizya suka ba sa musulunta to su biya jizya karo ke fa in ma ajabuk in suka yarda suka biya jizya ko da ba su musulunci ba faqabil minhum wa kuffa anhum ka karbi jizya ka kame taba su in wa suka iya an san sauran shine haka yace al ahkamu allati tajri ala ahli dhimma hukumce hukumce hukumce da suke gudana kan waɗannan kahuran amana tajari alayhim ahkamul islam fi huquqil adami kusan akwai kahurai akwai ahalin zimma akwai kurin wanda aka yi amana da su suna garin su ko a yi ahad da su kurin suna garin su a zamne mun yi zaman lahiya da su wannan muna magana wanda ba a a wannan a cikin ku suke su wancan suka ganin garin su ba ce ya kun zo kun gaza kun gaza a muku a wancan suna garin suna kan addinin su daban suke wannan wanda suke cikin ku ake magana suna karkashin daular ta musulunci yace tajri alaihim ahkamul islam hukumcin musulunci na gudana kansu fi hukukul adami cikin haƙoƙi na dukkan ɗan adam za a ba su fil uqud wal mu'amalat wa urushil jinaya wa qiyamul to a takaice dai ta ne yace tajri alayhim hakamul islam duka hukumce hukumcen musulunci yana gudana kansu fi hukukul adamin haƙoƙi na ɗan adam fi uqud wal mu'amala cikin kullu ciniki ne da dukkan wata wata wata mu'amala wa urushul jinaya da biyan diya ta jin ciwo na hannu ne rauni ne wanda ya kai ga fata wanda ya wuce kai kashi ta nuna kana wa qimal mutalafat mutalafat da qima ta mutalafat da abin misali abin da ya lalace ko ba ta maka misali inji ne mota ne wani abu da ya lalata kiman duk abin da musulmi shi ma haka zai biya wa tuqama alayhim hudud haddi na musulunci za a musu ma sun san abin da aka hana misali zina ce shan giya ce abin da kai za dora musu an anas an samu da kansu bin malik aikace abu yake cewa anna yahudiyan radda ra'asa jariyatan bayan hajarain wani ba yahude ya kwankwasa kan wata mace tsakanin duwatsu guda biyu ya ɗora da kaɗai ya kuma tsakan nata wannan bayar Allah aka zo ake kayanta mutu ake mutu tambaya man fa'ala hadha biki waye ya miki wannan abu bata magana amma ana mata duk ya ko ake tuhuma a fulanu a fulanu wane ne wane ne ana kamo sunan mutane hatta sumiyal yahudi har aka kama sunan wani bayahudi fa'au ma'ad fir'asiya ita ce shi ne ki bata magana ma'ana kawo sunan da aka kanku ne kashe ta ita gwada ta ita da kai shi kenan wannan ba wudi ahladin bane fa ukhidha al-yahudi manzala sai aka kamo wannan yahudi fa atara kuma da kanshi yahudci ya yarda yayi fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fa rudda ra'suhu bayna hajarain annabi sallallahu alaihi wasallam aka kamo shi aka kwanko tsakan shi ma tsakanin dutse biyu aka buga a kashe shi yadda ya kaka mishi wannan kaga dai duka abinda tabbatar aikace ruwa da bukhari muslim ya kawo sauran wurare wa an ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyin kad fajara ba'd insanihima farajamahuma annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mai da yahudawa guda biyu sun yi zina bayan an musu arme manzo Allah ji su yi ba sun tabbatar da Allah ta tsama kan a tauran haka ne suka ji abin kaga tun sa karkashin dole islamiyya kuma sun yi abin da ga abin da aka ce ke su maza musu mata yantaqidu al-ahd to alƙawali da aka ɗauka da kahurai a wani hali ne za a ce wannan alƙawalin ya ƙare ya yanki ومن أبى من أهل الذمة بدل الجزية أو أبى أو أبى التزام أحكام الإسلام فقد انتقد أحده لأنه لم يفي بشرط الأحد duk wanda cikin halin zimma yake biyan karo jizya ko ya ce abinda musulunci tsara mai dokoki ta shi ba ruwan shi to wannan ya warware alkawalin da aka yi da shi dan bai cika ba sharaɗi na alƙawalin shi kenan yanzu kenan babu alƙawari tsakanin mu da shi wa kazalika yantaqidu al-ahad bil ibtida' ala al-muslimin aw sabba Allah wa rasuli aw sabba Allah wa rasuli ko kenan aw sabba Allah wa rasuli wannan mata to haka dauka ya dace da abin da kenan ya warware alƙawalin shi in yayi itida'i ga musulmi aw bi sabbillahi sai sabbillah ko ko ya zagi Allah ko manzan Allah kenan in ma kai musulmi hari ko ya zagi Allah ko zagi manzan Allah wannan ya waro alƙawari babu na yanzu kenan ya tada alƙawari kan manzan Allah yayi shi da wajen akan sulhu hudaybiya عن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراء امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس kaji umar bin khattab an zo mai da wani mutum da ƙari ya nema wa wata mace yaɗe da ƙari umar ya ce ma ala haza salihanakum ba akan haka muka musulu ba mun sulu da ku akan amana wannan kenan ka keta da hurma fa amara bihi fasulib umar yasa aka tsire shi a baitul maqdis kowa gani sakamakon mitar alƙawli tsire shi aka aka shi wa ana ali radiyallahu an anna yahudiyatan kanat tashtamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqaw fi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam damaha sayyidina ali ke ba labarin cewa wata bai yahudiya da yahudiya ce take zagin annabi sallallahu alaihi take zagin annabi sallallahu alaihi take cire mutunci kullum wani ya kama ta shaki sai da ta mutu manzo Allah ce an kashe banza ba ko bi an kashe banza ita ta ja mujiban naqad to me ye zai biyo bayan in an tabbatar da ya warwaran wa idan taqada ahaduhu كان حكمه حكم العسير فإن أسلم حرم قتله وإن لم يسلم فالإمام خير فيه بين القتل والمن والفداء كما سبق في حكم العسرة yace idan ya warware alƙawalin yanzu hukumcin shi ya koma hukumcin wani kamamman yaƙi a cikin ku gashi na ɗaka ku yanzu ya koma kaman fursunan yaƙi fa in asalam haruma qatalu in ya musulunta yanzu ya zama dan uwa shikenan ba dama kashe shi wa illa muslim idan wa bai musulunta ba kuma abin da dokokin ya taka to yanzu fal imamu khayrun fi shugaba yana da zabi kan wannan bawan Allah bainal qatl wal man wal fida ko ya kashe shi kai tsaye ko ya bar shi kyauta ya tafi ko ya biya kudi a bar shi fansa don uku shugaba ke zaɓi kanta a wani bayani ya gabata kan asara ya ce min mantu a kadul jizya daga wa ake amtar jizya an nafi an asalam أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تدربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تدربوها ولا تدربوها إلا على من جرت عليه المواسي asalin umar bin khattab radiyallahu anhu ya aika ma komandodi na rundunonin shi wasu a sham wasu a a yaban bangaren farisa wanda ka tura da yaƙi da sojoji kuma nuna ta turawa ya aika musu kowane shugaba cewa idan kun kama gari kenan la tadribul jizya ta'alla nisa wasu biyan wajen biyan jizya kakku buga ma mata mata da yara bisu cikin lissahin biyan karo ka a lissahin mata da yara wala tadribuwa kakku buga jizya illa ala man jarata alayhi mawasi sai wanda za mu ce reza ko aska take aiki a kan shi he wanda aska take aiki a kan shi karin magana ne he wanda yake ashin mana he mai gashin gaba mana he wanda balaga kire ne balaga alama balaga gashin gaba shi zai aske gaba ya aske hammata sai ka magana magana kenan kenan sai balagagu ba a wa sa can ma bulu kudin zaɓen ana so a gane wanda a diba duk wanda gashin gaba a kashe shi haka aka wa banu kureza ƙadaruwa to nawa ne karan nawa za a biya a mu'ad radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma wajahu ila yaman amarahu an ya'khudha min kulli halimin dinar أو عدلوه من المعافرين yake ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kai shi zuwa Yaman ya mai umarnin an ya khudhu min kulli halimin dinar dukkan baligi a amshi dinare guda shine halin aw adalu min min al-mu'afiri ko kuwa a amshi yadi mai kimar dinare guda kamar tuwa su da suke kike da can a Yaman suke yi ya amshi wannan nau'i na tuwa a kimar dinare guda wata jutu ziyada kuma ya halitta ga shugaba ya ƙara kan dinara babu kai da ya rata kullum yadda shugaba ya kamata a ɗora musu dalilin hadisin asalam cewa an umar bin khattab da raba da jizyata ala ahli dhahab arba'ata da nanir kaji ya ƙara ma ya ɗora ma wasu masu zinariya ya sun biya dinari hudu ma ba ɗaya ba hudu wala ahli warak arba'in dirhaman kuma masu azurfa su biya dirhami arba'in ومع ذلك أرزاق المسلمين ودايبة ثلاثة أيام كما duk ta tare da wannan akwai magana ne yake cewa a ciki ne yake ce ake biyan musulmi da nan suke suke dogara wajen duka hidimarsu da wani dokan hidima ta bako kwana uku haƙƙin bako kwana uku aka dora wa yura'in imam al-yusr wal-usr kuma shi shugaba duk da ba yanke ba zai ga halin da ake ciki a ɗora kuɗi da yawa da akwai wadatar uku ba mai ɗora kaɗan ya ce ya wani magana ƙwari ibn abin najih urtu da mujahid ma sha'anu ahal sham alayhim arba'atu danir wa ahal yaman alayhim dinar qal ju'ila dhalika min qibal al yasa yace ya aka yi yace mujahid ya aka yi nake ga mutanen sham an ɗora musu dinare hudu amma mutane mun dinare guda ya ce an sanya wannan gwalgwadon wadata kenan hali zuwa hali sai kitabul itik maganar 'yan taddabawa mana kai mai aka ce 'yan taddabawa da aka yi magana an san da aka ce akwai yaƙi akwai bauta da musulunci ba shi ya kawo ba ba shi ya kawo ba bauta hanya da ya kawo ta rabuwa da ita hanya ta rabuwa da ita musulunci ya kawo yace ta'rifu me yace bi kasar da muhimmala izalatu al-mulk kenan an tadawul shine kenan kasara ta al-ittiq kenan ana ne zayatul mulk gusar da mulki na wani da kana mallaka kaza yanzu an ba shi yanci kenan wani mulki nake da shi ka dauki mulkin akan shi qala al-azhari al-azhari huwa mushtaq min qawlihim ataqa al-farsu idza sabaq wa ataqa al-farh idza tar لأن الرقيق yatakhallasu bil itq wa yadhhabu haythu sha an samu kalmar da fadarsa cewa ataq al fars idza sabaka kama ana tsaye a ce doki ya tsire ya tsire ya ya ci ya ci sukuwa ko ataq al farq al farq dan karamin tsuntsu sabo dan dan tsuntsu da sun shi da ce dan tsuntsu karamin tsuntsu imam sai ta tabara misali ko dan tsuntsu bi tashi dan karamin shi za tsara in ya tashi in ya fu sama a ce ataka alfarq kenan ya sama mana yanzu ya sami yanci ya wuta daga cikin kangi na cin gida li'anna raqiq la takhallas min al-iblitik wa zahabu haythu sha domin shi bawa ya takhallas bilitik lokacin da aka ce ayantar da shi yanzu kenan ya samu ya kubata daga wannan mulkin shi da ake yi wa yadhhabu haythu sha ya ta inda ya kamar tsuntsu ya ta inda ya ga dama kenan karin magana ce ta da tsuntsu in ya tashi ya samu yanci yadda ya ga dama ta yi shi ma bawa za a samu kalmar alaitik sai ce alhassu alai wa fadaluhu kwadaitarwa da aka yi a kan yantar da bawa kuma da fadalar yantar da bawa za mu ji yanzu ya kawo kala ta'ala falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba to kan kaso zuwa ka shawo tarfe yi masa gaba Allah ce da me zai hana ka afkawa akaba kuma abu ne mai wahala aka da maka yunkura ka fada abu ne mai wahala yi ya ce waya ga maka me akaba kin wani abu mai wahala ya ka fara jero faƙo raƙaba yan taddabawa warware bauta shine kenan yan taddaba da bauta kenan kware abin abin abin a zo a gani ne wani mai muhimmancin gaske عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأة مسلما أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عدو منه عدوا منه من النار هنا رواية بخاري مسلم أنا صلى الله عليه وسلم إيا تشيوا دم متمن دي أنت دوان مسلمي كاجدان بقى أنت دبا كاولي كاكالا كاولي وكذا كاكالا كاكالا كاكالا أبكان عداوة هيدا ما هي مسلمتا fakabatar mumina da makita to idan ka yantar da mutum musulmi kai kuma istaqazan lawa bi kullu udwin minhu udwin minhu minan nar duk gabar shi za a yantar da dukkan gabar shi gaba ka ta wuta kenan za a yantar da gaba dukkan daga wuta gaba daya ko wata gaba ta shi kamar can gaba ka kenan za a yantar da gabar daga wuta gaba daya kenan yantar da bawa iya sa samun yanci daga wuta وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران أبو مثل أشياء ذلك يتشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين متاني أكو زعباس لا داسو بيو كلا بيو رجل min ahlul kitab wannan ahlul kitab ne imma ba yahudi imma ba nasari amana bi nabi ya imani da annabin shi imma musa imma isa wa adraka annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi kuma ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kenan ya ako annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam ko imani ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya koma ga Allah fa amana bi ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wattaba'ahu wa saddaqahu yabi manzon Allah ya gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah falahu ajran iya da lada biyu ladan wata bauta da ya iya kiristanci ko yahudanci kuma da wanda ya iya musulmi ke wata ibadar da ya bi ba ta faduwa a banza wa abdun mamalukun da bawa wanda aka mallake shi adda haqqan lahi wa haqqa sayyidihi bawa ne amma ya kokarin cika haƙƙin mai gidan shi kuma bautar Allah take kan shi wajen bangaren ubangiji bai samu na ƙasa ba wajen biyawa kuma mai gidan shi ta waye ba eh ya yi daga mai gidan shi shi ma iya da lada biyu wa rajulun kana talahu amatun da mutumin da yake da baiwa fagadzaha ya ci yadda ita abinci da ya dace fasan ta gizaha ya kyautata abincin da kinin ya ci yadda ita sun ma'addaba kuma mata tarbiyya ta fasan ta adiba ya kyautata tarbiyyar ta kwarai wa'allamaha ya karantar da ita fasan ta alimaha ya kyautata karantar da ita sun ma'atakaha daga baya sai 'yantar da wannan baiwa sun ma bayan ya 'yantar da ita wata zawaji ha kuma ya arme ta yanzu ya arme baiwa shi kuma bayan ya 'yantar da ita kan da annabi yawa safiya ko annabi annabi safiya tana koyar baiwa an raba ta a nan aka bashi annabi ya 'yantar da ita kuma ya arme ta annabi ya aikace sallallahu alaihi wannan shi bawan shi ma falahu ajran yana da lada biyu akwai saura ku to daga dai nan ya kamata ganin karatun namu insha Allah rana to mun kare alojis insha Allah rana ta zama kare insha Allah kenan yanzu abinda za a shirya yan uwa za a shirya neman littafi mai sauki a wajen bai da wahala kuma mai tsada wani littafi ne bulugul maram insha Allah kenan shi za ka bayan wannan sai kun sai shi za kun ga mun kare kun sai har bulugu mura insha Allah in mun kare mun hutun sati guda sai har bulugu mura insha Allah kenan anan mu bulugu mura اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته